بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka 'yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu yammaci ne na litinin wadda ta daidai da tara ga watan ramadan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da sha hudu ga watan jun wata na shida shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasad na ɗari biyu da ɗaya daga cikin jeren giyar kasusuwa na karatuttukan tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta ta mu ta darul hadisi salafiya makarantar da babban malamin mu a sheikh abu abdurrahman al-albani allah ya gafarta mishi ya assasa ta don kira zuwa ga alkur'ani da sunna a bisa fahimtar salaf annabi da sahabbai karatun da babban malamin mu yi wa take da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka yafe mishi Allah ka gafarta mishi Allah ka kai haske kabarin shi idan ba mu manta bayan wa musulmi har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a sura ta uku daga cikin jerin giyar surori na alkur'ani suratu ali imran surar da ta sauka bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hijira ya bar maka zuwa madina surar da muka ji mafi yawancin ayoyinta na farko-farko suna tattaunawa ne game da abin da ya shafi waɗannan nasara na jiran kamar yadda mun ji cewa tun a farkon wannan sura surar tana ɗauke da bayani game da tarihin yaƙoƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kamar yadda surar ta tattauna game da tabbatar da shari'a rukunai na musulunci da wasu al'amura da suka shafi imani kamar yadda surar ta tattauna game da matsaloli na tarbiyya da tsari na zamantakewar rayuwa tsakanin musulmi da waɗanda suke ba musulmi ba idan yan uwa ba manta ba a jiya mun tashi tun daga aya ta 65 a cikin wannan sura ta ali imrana faɗin allah maɗaukakin sarki da yake cewa ya ahlal kitabi lima tuhajjuna fi ibrahim mun karanta waɗannan ayoyi a jiya sai dai a yau malam zai maimaito mana waɗannan ayoyi sa'annan za mu ɗora mu ci gaba insha Allahu ta'ala daga inda muka kwana muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka datar da mu me Allah ya ce
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة وما أنزلت أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ahlal kitabi ya ku waɗanda aka bai wa littafi wato yahudu da nasara lima tuhajjuna fi ibrahima don me kuke jayayya game da annabi ibrahim don me kuke ce ne na ce don me kuke jayayya don haka kowanne daga cikinku yana jayayyar cewa annabi ibrahim nashi ne eh lima tuhajjuna fi ibrahima وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده gashi ba a saukar da attaura da injila ba sai bayan shuɗewar annabi ibrahim ma'ana ta ya za a yi ya zama ba yahude bayan attaura ta annabi musa ya gabace ta ta ya za a yi ya zama kirista bayan ya gabaci saukar injila kuma fahimta jama'a allah ta'ala ya ce afala ta'qiluna ku ahlul kitabi ba za ku yi tunani ba wannan maganar da kuka yi gabanta na warware bayanta annabi ibrahim ya gabaci saukar attaura ya gabaci saukar injila ya kuke jayayya game da shi kuke cewa shi ba yahude ne kuke cewa shi kirista ne ta yaya za a iya zama ba yahude ta yaya za a iya zama kirista bayan wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'di daga bayan shi da shekaru kusan dubu kamar yadda malaman tarihi suka faɗi aka saukar da attaura haka injila ta sauka ta ya za a ya zama ba yahudi kuna nufin annabi ibrahim duniya ya dawo ya karbi yahudanci ku yahudawa ko kuwa a duniya ya dawo ya karbi kiristanci ko mun fahimta da kyau jama'a lima tuhajjuna fi ibrahima ta yaya za a yi ku rika iddi'a'in cewa annabi ibrahim naku ne ko ku mabiyansa ne ko kuma shi ba yahude ne ko kuma shi annabi isa kirista ne eh annabi ibrahim kirista ne ta yaya za a yi ku rika wannan da'awa an gane jama'a Allah ya ce afala ta'qiluna ku ba za ku yi tunani ba kaga wannan wannan aya ta tana nuni akan ahlul kitabi yahudu da nasara innahum lafi qawlin mukhtalif kullum suna cikin maganganu ne masu saba wa juna masu cin karo da juna sai kaga wata bankaura da waɗannan ahlul kitabi za su a tarihance sai kaga ba haka bane yanzu kun ga a tarihance annabi ibrahim ya gabaci saukar attaura wacce ba a samu yahudawa ba sai da attaura ta sauka ba a samu kiristoci ba sai da injila ta sauka to ai shi ya gabaci attaura da injila kenan kuna nufin sai da ya dawo ya karbi yahudanci da kiristanci sannan ya koma lahira ko ɗaya ba ai ba ina fata an fahimta kun ga wannan ya yi daidai da maganar da wasu 'yan bid'a waɗanda suke ba su san ma tarihi gaba ɗaya ba sun jahilci tarihin musulunci gaba ɗaya ƙiyayya suke da sunna da ahalus sunna ka je ka ji yadda wani daga cikinsu ɗaya daga cikin limamai ne na shi'a jama'a a ƙasar iran ya fito ƙarara a cikin wato gidan rediyo nasu ko kuma tasha ta talabijin ɗinsu yana ƙarya a cikin ƙaryar shi sai ya tona ma kanshi da kanshi asiri yake cewa wannan mutumin ibnu taymiya da shi da ibnu qayyim saboda kunnan kashi saboda basa jin magana sai da suka je suka ɗauko aƙida ta wahabiyawa jama'a kun fahimci ruɗanin da ke cikin wannan maganar kuwa ma'ana ibnu taymiya da ibnu qayyim su suka je suka koyo aƙida ta wahabiyawa wai aƙida ta muhammadu ibn abdul wahab ka kalli tarihi da tazarar lokaci da shekaru da ke tsakaninsu muhammadu ibn abdul wahab ya rayu a karni na goma sha biyu a daidai sa'ad da ibn taymiya da ibn al-qayyim a karni na bakwai zuwa na takwas suka rayu kenan akwai kusan shekaru ɗari uku eh, wato ɗari hudu zuwa ɗari biyar da wani abu a tsakanin ibn taymiya da muhammadu dan abdul wahab ta yaya za a yi ibn taymiya ya koyo aƙida ta wahabiyawa a wurin muhammadu dan abdul wahab kaga wannan rudu ne irin na kwakwalwa da kullun yan bid'a makiya Allah makiya addini suke a cikinsa kuma mun fahimta da kyau jama'a Allah madaukakin sarki ka kiyaye Allah madaukakin sarki sai ya bata wannan da'awa tasu Allah madaukakin sarki ya bata da'awarsu da cewa wa ma unzilatit tawratu wal injilu illa min ba'di gashi ba a saukar da at-taura ta annabi Musa ba da injila da aka saukar wa Isa illa min ba'dihi sai bayan shuɗewar shi ai shi annabi ibrahim afala ta'qiluna ku yahudawa ahlul kitabi nasara da yahudu ba za ku yi tunani ba Allah ta'ala sai ya ce
ها أنتم هؤلاء حاجزتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون Allah ta'ala ya ce ha antum ha'ula'i kuɗin nan ga kunan ahlul kitabi yahudu da nasara hajjajitum kun rika jayayya da musu da gaddama fi ma lakum bihi ilmun cikin abin da kuke da ilimi a cikinsa kuna da ilimi game da annabin ku annabi Musa ku Yahudawa a cikin attaura kuna da ilimi ku Nasara game da annabi Isa cikin Injila shi ne hajajitum fi ma lakum bihi ilmun kun rika musu da jayayya cikin abin da kuke da ilimi a cikinsa kuna da ilimi ku yahudu game da annabi musa kun yi jayayya ga shi musa kuma kun yi jayayya akan annabi musa maganganu ne guda biyu jama'a sun yi wa musa gaddama sun yi wa annabi musa jayayya sun nuna mushi rashin ladabi tare da annabinsu ne da allah ya aiko musu shine annabin da suke alfahari da shi ne nasu amma tare da haka sun yi musu da shi sun yi jayayya da shi sun yi gaddama da shi aya a cikin alkur'ani ba ɗaya ba ta bayyana mana haka ku ji a cikin ayoyin suratul bakara a sa'ad da banu isra'ila suka rika kiran sunan annabinsu kai tsaye ba tare da girmamawa ba suke cewa ya musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara kaga wannan muja mukhasama ce suka yi da annabinsu ko mun fahimta da kyau jama'a ku tuna a cikin suratul ma'ida Allah maɗaukakin sarki da Allah ya umarci annabi Musa ya ɗebi banu Isra'ila su shiga cikin al'ardal muqaddasa me banu Isra'ila suka ce wa Musa cewa suka yi fazhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'iduna kai Musa da kai da ubangijinka ku tafi ku yakin mana in kuna iyawa mu dai muna nan anan ba inda za mu je kaga sun yi jayayya da annabi Musa wanda aka saukarwa at-taura hajatun fi ma lakum bihi ilmun ko mun gane da kyau jama'a wasu suka ce a hajatun fi ma lakum bihi ilmun kun yi musu da jayayya cikin abin da kuke da ilimi da masaniya a kansa a cikin littattafanku game da siffar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya bayyana a cikin attaura da injila albishir da Allah ya yi wa waɗannan ahalul kitabi da bayyanar annabin ƙarke kuna sane da wannan kuka yi musu hajajitum fi ma lakum bihi ilmun an fahimta jama'a Allah ya ce falima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilmun idan har kun yi jayayya da gaddama da musu cikin abin da kuke da ilimi a kansa to kuma dan me kuke musu da abinda ko game da abinda ba ku san shi ba ba ku da ilimi a kan shi ba a ambace shi a cikin littattafan ku ba a taura da injila ai fi amri ibrahima mana ba a ambaci annabi ibrahim a cikin littattafan su ba don haka ba su da masaniya ba su da ilimi game da annabi ibrahim to don me suke jayayya game da shi suke cewa shi nasu ne ko mun fahimta da kyau jama'a Allah ya ce wallahu ya alamu Allah maɗaukakin sarki yana da yana sane shi ke da ilimi cewa lallai annabi ibrahim kana ala dinin islami annabi ibrahim musulunci yake akai ba yahudanci ko kiristanci ba wa antum la ta'lamuna ku yahudawa da ku kiristoci ba ku sani ba ko kuma kun sani amma kun take sani ma'ana kun sani kun yi tajahuli ko kuma amma kuna fama da bakin jahilci dan annabi ibrahim ba ba yahude bane annabi ibrahim ba kirista ba ne annabi ibrahim musulmi ne da ya karkace wa duk wani shirka da duk wani bautar gunki ya tsayu akan tsayayyen addini shine addinin musulunci wannan aya kamar yadda muka karanta ta ajiya kuma muka ji ta a yanzu ta asalin bayyana mana jayayya da yahudawa suka yi game da gaskiyar da allah ya faɗe ta a cikin littattafansu na bayyana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda waɗannan Yahudu sun yi jayayya cikin abin da ba masu da ilimi a kai. Da wannan ne malamai suka ce wannan ayar dalili ne akan cewa jayayya da gaddama da husuma da ɗauki ba daɗi da ce ne na ce da tankiya a musulunci ba daidai ba ne. Ina fata da mun fahimta. ayoyi da yawa sun zo suna zargin jayayya suna kyare masu jayayya suna kyare musu da gaddama a cikin addinin musulunci Allah maɗaukakin sarki ya faɗi a cikin wato asalin alƙur'ani Allah ya ce faman farada fihin alhajj alhajj ashhurun ma'lumat faman farada fihin alhajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj kaga ayar ta kore jidali jidali shine dauki ba dadi ya kai bahaushe ina fata an gane wala akwai jidali mana akwai musu da gaddama an gane jama'a a wannan ayar ta kore jidali a cikin aikin hajji kenan a cikin yanayin da ba na aikin hajji ba a iya yin jidali kenan amsa ita ce a'a saboda ayoyin alkur'ani sun tabbatar da jidali hanin shi haramcin shi bai takaitu kadai a aikin hajji ba aji abin da Allah madaukakin sarki yake cewa wa ya'lamu allazina yujadiluna fi ayatina ma lahum min mahis wato Allah yana sane da waɗanda suke jayayya suke musu suke gaddama game da kin bin ayoyinmu ba su da wata mafaka a ranar alkiyama malahum min mahis kuma fahimta da kyau jama'a an samu wasu ayoyi waɗanda suna bayyana halaccin jayayya amma da ƙaidi ba a sake ba jayayya idan ta zama don tabbatar da gaskiya ne da kula da ladubba na addini ba don na nuna nafiwa na ilimi da iyawa da ƙwarewa ba a'a don tabbatar da gaskiya da kuma shiryar da halittu zuwa ga wannan gaskiyar da lura da ladubba na tattaunawa to wannan babu laifi a iya yin tattaunawar a iya yin jayayyar kamar yadda ƙur'ani ya tabbatar da ita cewa jayayya ce billati hiya ahsan kuma ita ce ai annabi yayi da waɗannan kiristoci na najirana ko ba ita bace jama'a ita ce kamar yadda mun karanta a cikin hadisai da karatutukan da suka gabata shi yasa a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki yace ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana kai kira ya zuwa ga tafarkin ubangijinka bil hikmati ka saka hikima hikima malamai suka ce ilimi da kwarewa da gogewa bil hikmati da hikima wal mau'izati al hasana da wa'azi kyakkyawa kyakkyawan wa'azi Allah sai ya ce wajadilhum ka yi jayayya da su ka tattauna da su amma fa tattaunawar ita mujadalar ta zama billati hiya ahsan kaga Allah bai bar ta a sake ba kaidi ba sai ta billati hiya ahsan haka Allah ya faɗi a suratul ankabut Allah ya ce wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan ashe jayayya akwai wacce take musulunci ya haramta ta ita ce jayayya da musu don nuna wani ya fi wani saboda galaba na nuna na fi wani karfin ilimi da karfin hadda na fi shi iya jawabi na fi shi iya irabi na fi shi fahimta ko mu fahimta jama'a wannan nau'i na jayayya musulunci ya haramta ta amma idan ya zama tattaunawa ce ta ilimi tattaunawa ce don tabbatar da gaskiya to wannan babu laifi ina fata an gane kuma tattaunawar jama'a dole ta kasance ko da don tabbatar da gaskiya ne to ta zama a bisa ilimi don Allah cewa wala taqafu ma laysa laka bihi ilm ko da ka san abin da kake akai gaskiya ne amma ba ka da ilimi da za ka iya kare wannan abin to kada kai jayayya kada ka faɗi bar masana su wuce gaba su yi jawabi ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace a ayata wato asalin ɗari eh, wato aya ta sittin da da bakwai Allah maɗaukakin sarki ya ce na'am
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين Allah ta'ala sai ya mayar musu da martani ya ce ma kana ibrahimu yahudiyan da ɗai annabi ibrahim bai taɓa kasancewa ba yahudi ba wala nasraniyan da ɗai bai taɓa zama kirista ba kaga bai taɓa zama ba yahudi ba kamar da al-yahud kamar yadda yahudawa suka ce ba yahudi ne bai taba zama kirista ba kamar yadda kiristoci suka ce ba nasare ne wato kirista ne walakin kana halifan muslima sai dai shi annabi ibrahim ya kasance tsayayye ne akan tafarkin da ya karkace wa shirka musliman kuma tsayayye ne akan addinin musulunci babu wani addini da annabi ibrahim ya zo da shi ya yi kira ya zuwa gare shi shine addinin musulunci jama'a bai yi kira zuwa ga yahudanci ba bai yi kira zuwa ga kiristanci ba a ya yi kira ne zuwa ga addinin musulunci ina fata mun fahimta wa ma kana minal mushrikina kuma bai kasance daga cikin mushrikai masu bautar gunki ba kaga wannan kuma sai ya zama mayar da martani ne ga waɗannan mushrikan larabawa waɗanda suke bauta wa gunki a cikin ka'aba suna da'awar ai akan addinin kakansu annabi ibrahim suke ko mun fahimta da kyau jama'a da raka annabi ibrahim ba ba yahude bane annabi ibrahim ba kirista bane annabi ibrahim ba mushriki mai bautar gunki bane hasali ma fada da su yayi hasali ma rugurguza su yayi ko mun gane jama'a hadisin nan na ƙarya da ake yadawa cewa annabi ibrahim wai ya taɓa tallan gunki wannan hadisin ƙarya ne kuma hadisi ne da yake wato nuna rashin mutunci ga annabawa annabi ibrahim bai taɓa bautar gunki ba bai taɓa tallan gunki ba jama'a wai aka ce yana tallan gunki yana cewa wa zai sai abin da ba zai amfane shi ko ya cutar da shi ba wannan ƙarya ce annabi ibrahim ya wadatu daga wannan bai buƙatar wannan ina fata da ma mun fahimta da haka annabi ibrahim kana hanifan ma'anar hanifan ai ma'ilan ma'ilan an shirki ila tauhidi duk wata shirka annabi ibrahim sun yi hannun riga da ita Allah ya sa ka fahimci hannun riga wannan yayi nan wannan yayi nan in dai shirka ce to ba annabi ibrahim ba shi ba ta kuma ba shi ba ma'abotanta ku tuna har bara'a sai da da mahaifin shi sai da bara'a da mahaifin shi ya kirayi mahaifin ya zuwa ga addinin Allah addinin musulunci mahaifin bai ji ba hasali ma cewa yayi la'arjumannak annabi ibrahim sai ya ce salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi zan roƙa ma ubangiji na gafara kuma wannan alkawali da ya yi ya roƙa wa mahaifin shi gafara amma fa da ya tabbata mahaifin shi ya doge ya mutu akan kafirci da maguzanci nan take annabi ibrahim sai ya yi bara'a da mahaifin shi don haka imamul bara'ati shine annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wani kartagin yan shi'a ba jama'a haka allah ya ce وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه sai bara'a da mahaifin shi akan wato bautar gunki kenan annabi ibrahim wa ma kana minal mushrikina bai kasance daga cikin mushrikai ba kaga wannan raddi ne ga waɗannan baƙaƙen maguzawa da ke cikin garin makka waɗanda suka sassaka mutum mutumi daga duwatsu da itatuwa suna bauta musu tare da haka suna riya cewa hum ala dini wa millati ibrahim cewa ai su akan addinin annabi ibrahim suke wannan magana raddi ce gare su ina fata mun fahimta don tun kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da fara saukar mushi da wahayi na alqur'ani hadisi ai ya bayyana ya tabbata da cewa a wannan lokaci duniya tana cikin duhu Allah ya yi fushi da kowa addinan da Allah ya saukar sun rikice kowa ya lalace annabi ya ce illa bakaya min ahalil kitabi sai wasu 'yan kaɗan waɗanda ba su wuce a ƙirga da yatsu ba daga cikin ahalul kitabi da kuma wasu waɗanda ba su yadda ma sun shiga addinin nasu ba saboda suna ganin har yanzu fa a cikin addinan akwai matsala ko mun fahimta jama'a don haka annabi ibrahim musulmi ne jama'a annabi ibrahim addinin musulunci ya zo da shi annabi ibrahim ba ba yahudi ba ne ina fata an gane shi yasa ayoyi da yawa na alkur'ani suke tabbatar da kasantuwar annabi ibrahim musulmi ka ji abin da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi a cikin suratul baqara Allah ya ce wa man yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsa babu mai kyaman tafarkin annabi ibrahim sai wawa e ba mai kyamar tafarkin da annabi ibrahim yake akai sai wawa man safiha nafsahu wanda ya mai da kanshi sakarai wawa ولقد اصطفيناه في الدنيا haƙiƙa mun zaɓi annabi ibrahim mun fifita shi a nan duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma shi a lahira yana daga cikin mutanen kirki bayan allah iz qala lahu rabbuhu aslim ya annabi muhammad ka tuna wa al'ummarka a sa'ad da allah ya ce da annabi ibrahim qala lahu rabbuhu ubangijin shi ya ce da shi aslim ka musulunta ka miƙa wuya kawala annabi ibrahim ya ce aslamtu li rabbil alamina na miƙa wuya ga ubangijin halittu wa wasa biha ibrahimu banihi annabi ibrahim ya yi wasiya da wannan musulunci da ya miƙa wuya ya zuwa gare shi shine bihaɗin ya yi wasiya wa 'ya'yan shi da wannan musuluncin wa ya haka annabi ya jika ga annabi ibrahim shi ma yi wa 'ya'yan shi wasiya da musulunci ba da yahudanci ba ba da kiristanci ba da musulunci an gane ya ce da su inna allaha astafa lakum dina lalle allah ya tato muku addini ya zaɓo muku ya darje muku ya zaɓar muku addinin nan na musulunci don haka falata mutunna illa wa antum muslimuna kada ku kuskura ku mutu face kuna musulmi kaga wannan na nuna mana ashe annabi ibrahim kana hanifan muslima annabi ibrahim musulmi ne annabi ibrahim ba ba yahudi bane ba kirista bane ba mushriki bane ina fata an gane a wata aya Allah ya ce summa auhayna ilayka sannan muka yi maka wahayi kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wahayin shine anittabi millata ibrahim hanifa ka bi tafarkin annabi ibrahim wannan tafarkin da yayi bara'a da shirka wa ma kana minal mushrikin kuma da dai annabi ibrahim bai taba zama mushriki ba ko kuwa yahudawa mushrikai ne don kun ce uzairu ɗa ne ga allah kiristoci kuma mushrikai ne kun ce isa ɗa ne ga allah وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن لا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة سبحانه هكذا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون kaga wannan ayar na nuna mana yahudawa mushrikai ne kiristoci mushrikai ne ba musulmi ba ne kafirai ne sannan mushrikan ƙuraishawa masu bautar gumaka su ma mushrikai ne kenan dukkanin waɗannan nau'in mutane uku suna gefe na hagu annabi ibrahim na gefe na dama suna kan kafirci shi yana kan tafarki na musulunci kuma gane da kyau jama'a to sannan a wata aya Allah madaukakin sarki ya ce qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wama kana minal mushrikin Allah ya ce qul kace da su ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama innani hadani rabbi lallai ni ubangiji na ya shiryar da ni ila siratin mustaqimin ya zuwa ga tafarki madaidaici wannan tafarki madaidaici da ubangiji na shiryar da ni ya zuwa gare shi shine ya yarje min ya zame mini dinan addinin da zan bauta mishi da shi kiyaman kuma addini ne da yake tsayayye kuma addini ne da yake millata ibrahim hanifa tafarki ne na annabi ibrahim wanda yake tafarkin da ya baran-baran da shirka da masu shirka kaga wannan na nuna maka cewa a sa'ad da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to duk duniya a wannan lokaci sai 'yan kaɗan gaba ɗaya sun kauce sun sauka daga kan tafarkin annabi Ibrahim sai wasu 'yan kaɗan waɗanda ƙur'ani ya tabbatar da su sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantacciya ingantacciya ta tabbatar da su cewa akan tafarkin annabi Ibrahim suke kuma hasali ma har annabi da ya zo daga baya fara wa'azi ya tabbatar da cewa su ɗin 'yan aljanna ne daga cikinsu akwai warakatu ibnu naufal warakatu ɗan naufal jama'a ya tabbata cewa ɗan aljanna ne kuma ya tabbata cewa akan asali da turba da tafarki na addinin annabi ibrahim yake ina fata mun fahimta kun tuna a sa'ad da annabi aka fara mishi wahayi ya zo gurin matar shi khadijatul kubra ya ce da ita zammiluni zammiluni ta lullube shi bayan ya natsu ta ce me kake gani ya ce ina ganin kaza da kaza da kaza ta ce to lallai dai Allah ba zai cutar da kai ba don kana sada zumunci kai mai gaskiya ne kai mai rikon amana ne abin da ya gagara kana samarwa al'umma kana kaza kana kaza Allah ba zai taba cin amanar ka ba ma yukhzika Allahu abadan tace amma dai ban san abin da ya same ka ba ina da wani dan baffana tashi mu tafi gurin shi malami ne ya san ilimin littattafan annabawa suka tafi gurin warqatu dan naufal warqatu ya tambaye shi me kake gani yaya kaza da bayan annabi ya gama mushi jawabi warqatu dan naufal yace hadhan namusul ladhi yanzilu ala musa ai wannan da kake gani shine wannan mala'ikan da yake sauka ga annabi musa warqatu yace kai so ina ma ina nan da ina nan a raye ina ma ina da ƙarfi a sa'ad da mutanenka za su hidda ka daga garinka na tsayayya na tare maka annabi ya ce da warakatu awa mukhrijiyahum yanzu dangina za su kore ni a ƙasata warakatu ya ce ai babu wani cikin annabawa da zai zo da irin abin da ka zo da shi illa udiya face sai an yi adawa da shi an yi kiyayya da shi riwayar hadisin a cikin bukhari aka ce falam yalbas ba a jima ba sai warakatu ya rasu bayan an yi hijira musulunci ya tabbata a madina annabi sai ya ji wasu sahabbai wata rana suna tattaunawa suna cewa ka ai warakatu ya mutu yana kafiri ya mutu bai musulunta ba annabi ya ce ina na ga Allah ya gina ma warraqatu gida a gidan aljanna kaga ashe warraqatu tare da ya taɓo jahiliya amma dai ya tabbata akan millatu ibrahim hanifa to banda wannan jama'a akwai wani mai suna zaidu ibnu amr ibnu nufailin so nake na karanta mana hadisin shi jama'a a cikin sahihul bukhari al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi wato a cikin al-jami'u sahih a cikin kitabu manaqibul ansar babun da ke bayani game da wato falala ta zaidu dan amr dan nufail bukhari ya ce babun ga wani babi hadisu zaid ibn amr ibn nufailin ga hadisin zaidu dan amr dan Nufail wannan Zaidu dan Amr dan Nufail jama'a ya kasance tun a zamanin jahiliya kamar yadda za mu zo mu ji shi bai yadda da abin da dangin shi larabawa suke na bautar gumaka ba sam bai yadda da shi ba don haka yanka da suke wa gumakansu da yanka da suke da sunan gumakansu shi baya ci za mu zo makaranta yanzu nan baya ci bai yadda da sujuda ga gunki ba bai yadda ka je ka kai bukatar ka ba ya tabbatar da ƙuraishawa mushrikai a wannan lokaci ba akan tafarkin annabi ibrahim suke ba to ya shiga yahudanci fa sai ce ina su ma akwai shirka tattare da su to kiristanci fa yace ina shi bai yadda da su ba duka waɗannan sun saba wa asalin abin da Allah ya aiko annabi ibrahim da shi zaidu dan amru dan nufail jama'a mahaifin sa'idu dan zaid da ake danganta wato sa'idu da shi ahadul asharatul mubasharu na bil janna ba na cewa sa'idun wa sa'adun wa bunu aufin wa talhatun ba to sa'idu dan zaid din to zaid mahaifin shi din mun fahimta jama'a ku ji abin da bukhari ya ce qala haddathani muhammad ibn abi bakr qala haddathana fudail ibn sulaymana qala haddathana musa ibn uqba قال حدثنا سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال yace wannan hadisi an karɓo shi daga abdullahi dan umar allah ya daɗa yarda gare sa yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama laqiya zaid ibn amr ibn nufail bi asfali baldahin manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya haɗu da zaid dan amr dan nufail a wani wuri da ake kira da wani kwari ne da ake kira da balda qabla an yanzila an yanzila ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alwahyu annabi ya hadu da zaidu ne tun kafin wahayi ya fara sauka ga annabi ma'ana tun gabanin annabta kenan mun gane jama'a sun hadu da annabi fa quddimat ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sufratun sai aka gabatar wa annabi wato naman wata dabba fa'aba an ya akula minha annabi sai ya kiyaci daga wannan nama sun makala zaidun sai zaidu ɗan amur ɗan nufail ya ce ya ce da annabi inni lastu akulu mimma bahuna ala ansabikum ma'ana ya faɗa ma waɗannan mushirikai na ƙuraishawa shi zaidu kenan yace lastu akulu mimma tadhbahuna ala ansabikum ni bazan ci dabbar da kuka yanka akan waɗannan gumaka naku ba wala akulu illa ma zukira smullahi alai kuma bazan ci ba sai abin da aka yanka da sunan Allah ka ji fatin kafin a aiko annabi zaidu dan amru dan nufal yake faɗin wannan e shi dabbar da aka yanka da sunan Allah ita kadai zai ci wa anna zaid ibn amrin abdullahi dan amru dan wa abdullahi dan umar yace zaidu dan amr ya kasance kana ya'ibu ala quraishin yana aibanta wa quraishawa zaba'ihum waɗannan dabbobi da suke yankawa wa yaqulu zaid ya kasance yana cewa ashatu khalaqaha Allah ita wannan kadduwa ai Allah ne ya halitta ta wa anzala laha minas sama'i ma'an kuma shi ya saukar mata da ruwa daga sama wa ambata laha min al-ardi kuma shi ya tsirar mata da tsirrai daga ƙasa thumma tazhabuna ala ghairi ismillah kuma sai ku tafi kuna yanka ta da wani suna daban ba na Allah ba inkarin lidhalika zaidu dan amru yana musu inkarin haka wa izaman lahu yana girmama musu al'amarin shirka da suke yi kaji tun kafin aiko annabi a matsayin manzon Allah hadisi na biyu hadisi na dubu uku da ɗari takwas da ashirin da bakwai bukhari ya ce قال موسى حدثني سالم بن عبد الله ولا أعلمه إلا تحدث به عن ابن عمر أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه زيد بن عمرو بن نفيل إن جاء عبد الله بن عمر يجي وترانا يا فتا يا برغرس نمكة يتفي زواج كسر الشام yas'alu an dini wa yatba'uhu yana tambaya game da addini na gaskiya kuma yana ta kokarin bibiyar addinai har ya gano wani addini ne na gaskiya don bai yadda da abin da dangin shi ƙurayshawa suke yi na bautar gumaka da kaza da kaza a ka'aba ba falaqi aliman min al-yahudi zaid sai ya haɗu da wani malami daga cikin malaman yahudawa fasa'alahu an dinihim sai ya tambaye shi game da addininsu na yahudanci faƙala sai shi wannan wato asalin ba yahuda ya ce inni la'alli wato shi zaidu kenan ko ya tambaye ba yahudan ya ce inni la'alli an adina dinakum ta yi wuna da addininku na bautawa Allah da addininku fa akhbirni yi min jawabi yaya addinin naku yake dan addinin gaskiya na fito nema faƙala sai wannan ba yahuda ya ce la ta kunu ala dinina kada ka kuskura ka shiga addinin mu hatta ta akhudha bi nasibika min ghadabillah in kuwa ka shiga to sai kai ma ka samu kaso da rabo na fushin Allah akan ka dan Allah mu ya tsine mana in ji ba yahudan ko mun gane kaga ya faɗa mishi gaskiya eh dan haka kada ka shiga addinin mu in ka shiga to zaka samu wani kaso kai ma naka na tsinuwar Allah qala zaidun zaidu yace ta ai ma ufirru ma afirru illa min ghadabillah ai dama fa babu abin da yasa na gudo na bar dangi na shine gudun kada na hadu da fushin Allah dan me zan shiga addinin ku wala ahmilu min ghadabillah shay'an abadan wallahi ba zan iya jurewa fushin Allah ba ko yaya yake har abada wa anna astati'uhu kuma ta yaya za a na iya jure fushin Allah fahal ta dulluni ala ghairihi to kai din nan tunda ka yadda addinin ku Allah ya yi fushi da masu yi ba ka nuna min wani addini daban da naku ba wanda zan bi qala sai wannan ba yahuda yace ma a'lamuhu illa an yakuna hanifan ni ban san wani addini na gaskiya da ya rage a yanzu ba in ba addinin da ya karkace wa shirka ba addinin nan tsayayye addinin nan na annabi ibrahim qala zaidun zaidu sai ya ce wa mal hanifu menene addinin da ake kira da al hanif an gane qala sai wannan ba yahuda ya ce dinu ibrahima shine addinin annabi ibrahim kaga abinda waɗannan ayoyin suke tabbatar mana kenan ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima kaga kana hanifan muslima ashe alhanafiya shine asalin addinin annabi ibrahim wannan ba yahudi yace lam yakun yahudiyan wannan annabi shi ibrahim bai kasance ba yahudi ba wala nasraniyan bai kasance kirista ba wala ya'budu illa allah allah kadai yake bautawa fa kharaja zaidun zaidu sai ya bar ya fita daga wurin wannan ba yahudi falaƙi aliman minan nasara sai ya haɗu da wani masani daga cikin masana a cikin kiristoci wanda rabran faza fazakara mislahu ya ambata mishi kwatankwacin abin da ya faɗa ma wancan ba yahude faƙala sai wannan kirista ya ce da shi lan takuna ala dinina kada ka kuskura ka kasance akan addininmu na kiristanci kada ka shige shi hatta ta akhudha bi nasibika min la'anatillah in kuwa ka shiga to kai ma zaka samu kasonka na tsinuwar Allah idan tuni Allah ya tsine musu su kiristoci qala zaidu sai yace ma ufirru illa min la'anatillah ai abin da yasa na gudu shine tsinuwar Allah ma'ana na guje wa tsinuwar Allah ne yaushe kuma zan shiga cikin ta wala ahmilu bil la'anatillah kuma ni ba zan iya ɗaukar tsinuwar Allah ba wala min ghadabihi shay'an abadan ba zan iya ɗaukar fushi na Allah ba har abada wa anna astati'u ta yaya za a yi na iya jurewa fushi da la'ana ta Allah ba ni iyawa don haka ba zan yi addinin ba ba zan shiga ba fa hal tadulluni ala ghairihi ba ka nuna min wani addini daban banda wannan addini naka na kiristanci ba qala sai wannan kirista ya ce ma a'lamuhu illa an yakuna halifan ni ban san wani addini da ya rage lafiyayyen addini ba in ba hanif ba eh addinin da yake tsayayye akan addinin gaskiya wanda ya kauce wa shirka ya faɗa da mushrikai qala zaid sai ya ce wa mal hanifu qala sai wannan ba yahudi wato wannan kirista ya ce dinu ibrahima shine addinin annabi ibrahim lam yakun yahudiyan wala nasraniyan addini ne da ibrahim yayi kuma shi ibrahim ba ba yahude bane kuma shi ba kirista bane wala ya abudu illallah allah kadai yake bauta ma falamma ra'a zaidun to kun ga yanzu zaidu ya fita ya samo abin da yake so jama'a kaga bai samu ba ma'ana ya rabu da abin da dangin shi suke na maguzanci sannan ya je neman addinin gaskiya ya yi yunkurin kasantuwa tare da yahudawa sai aka ce a ba fa shine addini na gaskiya ba haka kiristanci to yanzu kenan ya dawo ba tare da wani abu da yake bi na ɗaya daga cikin waɗannan addinai waɗanda suka saba wa addinin annabi ibrahim ba kenan shi da malamai suka ce falan mara'a zaidun shi zaid abdullahi dan umar kenan falan mara'a zaidun qaulahum da zaidu ya fahimci maganganun su fi ibrahim alaihi salam maganganun da suka yi game da addinin da annabi ibrahim yake akai kharaja sai ya fita ya kyale su falamma baraza a sa'ad da ya bayyana a filin Allah a cikin jama'ar shi a cikin makka a gaban ka'aba rafa'a ya dai sai ya ɗaukaka hannayen shi sama faƙala sai zaidu ɗan amru ya ce Allahumma inni ashhadu anni ala dini Ibrahima ya Allah ni dinnan ina shaidawa ina nan akan addinin annabi Ibrahim ba addinin waɗannan dangi nawa masu bautar gunki ba ba addinin yahudanci ba ba addinin kiristanci ba a shahadu anni ala dini ibrahima ko mun fahimta da kyau jama'a kaga wannan na nuna mana karar wannan ayar raddi ce kenan ga manyan firaq guda uku da Allah ce ma kana ibrahimu yahudiyan ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين كذا لم يكن من المشركين ina fata mun fahimta a hadisi na 3828 bukhari yace wa qala al-layth كتب إليه هشام عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أسماء إر أبو بكر Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata yarda ta ce ra'aitu zaid ibn amr ibn nufail na ga zaid dan amr dan nufail qa'iman a tsaye musnidan zaharahu ila al-ka'aba ya jingina bayan shi a jikin bangon ka'aba yaqulu yana cewa ya ma'ashara quraish ya ku taron quraishawa wallahi ina rantsewa da Allah ma minkum ala dini ibrahim ghairi kaf cikin ku babu wanda yake kan addinin annabi ibrahim in ba ni ba mun fahimta da kyau jama'a kaga walakin kana hanifan musliman din kenan dan da ba yahude ne da yahudanci zai bi millatu ibrahim da kiristanci ne da ya shiga kirista ko mun fahimta jama'a da ya shiga cikin addinin christianity asma'u ta ce wa kana yuhyil mau'uda ya kasance yana barin matan da ake kokarin binne su yana kwato su eh al-mau'uda din ita ce matar ko yar da ubanta ya je ya binne ta gudun kada ta ci abinci tare da shi ina fata an fahimta ba Allah ya ce wa idhal mau'udatu su'ilat wacce aka binne ta za a tambaye ta a ranar alkiyama bi ayi zambin qutilat da wani laifi wani laifi ce aka kashe ta to almau'uda idan ya ga wani ya taho da ishi zai je ya kashe ta zaidu dan amru dan nufail sai ya karbe ta an gane shi ne yuhyil mau'uda din sai ya karbe ta ya qulu lirrajuli idza arada an yaqtula ibnatahu idan mutum ya nufi kashe yar shi zaidu sai ya ce da shi la taqtulha kada ka kashe ta ana akfika ma'unataha ni zan kula maka da ita ɗawainiyarta da abincinta da abin shanta barni kawo ta nan zan kula maka da ita fa ya akhubuha zaidu dan amru sai ya rike wannan ya fa idza tara'at idan ta girma karfin ta ya kawo qala li abiha sai ya zo ya ce wa mahaifinta in shi ita da fa'atuha ilaika in ka so sai na dawo maka da yarka wa in shi ita kafaituka mu'unataha in ka so kuma ka bar min ita ni zan aurar da ita ina fata mun fahimta kaga zaidu dan amr dan nufail yadda bai yadda da addinin ɗan uwan shi dangin shi quraishawa ba haka miyagun ɗabi'un su bai yadda da su ba ka karanta sharhin wannan hadisi a cikin fatawul bari zaka ji cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da a sa'ad da ya bayyana ya fara wa'azi zaidu yana ƙasar sham sai ya ji labarin bayyanar annabi a makka ya kamo hanya zai dawo makka sai fa'ajalat hulmaniya sai ya mutu a hanya amma dai al-imam tabarani ya rawaita hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annabi yace ra'aitu lahu baitan fil janna na ga gidan zaidu dan amur dan nufail a gidan aljanna ma'ana ya tabbata kenan ya mutu akan addini ta annabi ibrahim ina fata da ma mun fahimta shine ma'anar wannan aya ta 67 ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana harifan muslima wama kana minal mushrikin wannan ayar ta bayyana cewa annabi ibrahim bai da dangantaka ga yahudanci bai da dangantaka ga kiristanci haka bai da alaka ta kusa ko ta nesa da mushrikai to kamar kai tambaya ka ce wa ya fi dacewa da ya dangantu kuma ya danganta kan shi zuwa ga annabi ibrahim shine allah maɗaukakin sarki ya faɗi a aya ta 68 allah maɗaukakin sarki ya ce إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين Allah maɗaukakin sarki sai ya ba da amsar waɗanda suka fi dacewa suka fi kusanci da dangantuwa ya zuwa ga annabi Ibrahim ya ce inna aulan nasi bi Ibrahima lalle waɗanda suka fi kusanci ya zuwa ga annabi Ibrahim shine aula ɗin an fahimta malamai suka ce daga alwaliyu waliyu wawun da lamun da ya'un alwaliyu eh shine asalin masdar din eh alwaliyu suka ce ai alqurbu inna aulan nas ai inna aqrabin nas bi ibrahima waɗanda suka fi kusanci suka fi cancanta da dangantuwa ya zuwa ga annabi ibrahim su ce shi nasu ne suna shi ne su ne allallazina taba'uhu waɗannan waɗanda suka bi shi a zamanin shi suka yi imani da shi a sa'ad da ya kira su wa hadhan nabi da wannan annabi sai Allah yana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wallazina amanu da waɗanda suka bi annabi sallallahu alaihi wa sallama suka yi imani da shi suka tabbata akan addinin da annabi ya jaddada na kakan shi annabi Ibrahim daga cikin almuhajiruna waɗanda suka yi hijira daga makka zuwa madina tare da annabi wal ansari da waɗanda suka karbi bakuncinsu suka taimake su wa man tabi'ahum ba'dahum ila yawmil qiyama da waɗanda suka bi bayan su daga cikin musulmi masu imani a cikin wannan al'ummar har ya zuwa ranar alqiyama waɗannan ukun su ne aulan nasu bi ibrahima na farko waɗanda suka bi annabi ibrahim suka yi imani da shi kaga daga ciki akwai annabin Allah annabi Lut daga ciki akwai matar annabi Ibrahim sannan daga ciki akwai ɗan annabi Ibrahim ko ɗayan annabi Ibrahim annabi Isma'ila da annabi Ishaqa dan shi da manci da da da annabi Ibrahim wato Is- Isma'il da Is- da da da annabi Ibrahim su suka haɗu suka gina ɗakin Ka'aba ina fata mun fahimta kaga ya bi shi ya kasance tare da shi akan wato asalin addinin da annabi ibrahim yake akai ina fata mun gane mu lura jama'a mu dubi wujubu shabahi wato fuska ta kamanceceniya tsakanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da annabi ibrahim mu kalli fuska ta kamanceceniya tsakanin abinda annabi ya kira zuwa gare shi da abinda annabi ibrahim ya kira zuwa gare shi kaga annabi ibrahim shi ya gina ɗakin ka'aba da shi da ɗanshi isma'il ko ba haka ba ne shi ya gina ɗakin ka'aba shi ne ya asalin wato asalin kamar yadda za mu zo mu karanta ayar nan gaba kaɗan inna awwala baitin wubi alin nasi lallabi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin wannan ɗaki na ka'aba annabi ibrahim shi ne ya gina shi annabi ya yi kira ya zuwa ga yin bauta da fuskantar ɗakin da kakan shi annabi ibrahim ya gina ya sunnanta wato asalin yin sallah a wannan wuri inda ake kira da maqamu ibrahim ko kun gane jama'a sannan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama mabiyan shi akan addinin da ya zo da shi ana kiransu musulmai kamar yadda annabi ibrahim shi da waɗanda suke akan addinin da ya zo da shi su ma musulmai ake kiransu kamar yadda allah maɗaukakin sarki a ayoyi mabambanta ya bayyana cewa wannan suna na musulunci asali kakanmu annabi ibrahim shine ya kiraye mu da shi ko mun fahimta allah ya ce wa jahidu fillahi haqqa jihadi wa jahidu fillahi haqqa jihadi huwa jtabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakumul muslimina eh wannan shine tafarkin babanku annabi ibrahim shi ya kiraye ku da musulmi sammakumul muslimina an fahimta bai sanya muku suna na yahudawa ba bai kira ku da kiristoci ba a sammakumul muslimina kuma fahimta da kyau jama'a shi inna aulan nasu bi ibrahima lallazina taba'uhu lalle waɗanda suka fi cancanta da bi da kusanci ya zuwa ga annabi ibrahim su ne waɗanda suka bi shi wa hadha nabiyyu da wannan manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wallazina amanu da waɗanda suka yi imani tare da annabi wallahu waliyul mu'minina Allah madaukakin sarki shine majibincin mu'minai shine waliyun su shine mai taimakon su shine mai ba su kyakkyawan sakamako akan imani da suka yi da biyayya da suka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a duniya ya ba su sakamako a lahira da shiga aljanna Allah madaukakin sarki ka sa mu dace a aya ta 69 Allah madaukakin sarki ya bayyana wata ɗabi'a daga cikin ɗabi'u na ahlul kitabi Allah ya ce waddat fa'ifatin min ahlil kitabi ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون na'am ci gaba يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون na'am ci gaba يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وتكتمون الحق وأنتم تعلمون ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana ɗaya daga cikin ɗabi'u na ahalul kitabi wato yahudawa da waɗanda suke kiristoci Allah ya ce wadda fa'ifatun min ahalul kitabi wasu daga cikin ahalul kitabi yahudu da nasara waddat sun so ina ma dai sun yi fatan ina ma dai lau yudillunakum ina ma dai su batar da ku ku musulmi jama'a lau yudillunakum ina ma dai su batar da ku kuma fahimta wadda fa'ifatun min ahalil kitabi wasu daga cikin ahalul kitabi yahudu da nasara waddat sun so shine daga alwuddu din jama'a wato sun so sun yi fatan sun ciza yatsa ina ma dai sun so ina ma a ce sun batar da ku lau nakum sun tare ku sun kange ku daga bin hanyar Allah daga shiga musulunci sun hallaka ku sun raba ku da asalin ku na addini kaga a nan ayar Allah maɗaukakin sarki saboda adalci bai ce duka ahalul kitabi ba sai ya ce fa'ifa wannan shine asalin adalci na alkur'ani shine adalci na Allah dan wasu ne suka yi akwai waɗanda ba su yi wannan fatan ba ina fata an fahimta za mu tattauna wannan matsalar insha Allah ta'ala za ka zo ka ji ashe addinin musulunci addini ne mai adalci wasu sun yi laifi to ba daidai bane a yi musu cinikin goro ai wato fadar ƴaƴar kaɗanya gaba ɗai ba daidai bane a faɗi wasu daga ciki masu laifi marasa laifi kuma a kyale su ina fata an gane to amma dai anan ayar Allah cewa yayi wadda ta'ifatun min ahlil kitabi wasu sashe wani ɓangare wasu jama'a daga cikin ahlul kitabi yahudu da nasara waddat sun yi fatan ina ma dai lau yudillunakum ina ma dai su hallaka ku ku musulmi su raba ku da addinin ku na gaskiya su sa ku yi kafirci an gane wa ma yudilluna illa anfusahum amma fa ba wani suke batarwa ba wama yash'uruna ba wani suke batarwa ba illa kawunan su ma'ana wannan makirci wannan kulle kulle da suke fatan bata da suke wa musulmi ba wani suke ma haka ba laifin da tabi'ar ba kan wani zai dawo ba illa anfusahum sai akan su wama yash'uruna alhalin su basu sani ba ma'ana sun so ku bata amma batan kansu yake an gane shine wa ma yudilluna illa anfusahum kansu suke batarwa wa ma yash'uruna tare da haka ba su sani ba kaga anan ayar Allah madaukakin sarki yace waddat sun yi fatan sun yi fatan su batar da ku to abin bai tsaya kadai a fata ba dan in fata ne kadai to ai ba shi da tasiri kenan ina fatan wane ya bata ban faɗi wani abu da zan rikita shi ban faɗi abin da zai ɓatar da shi ba ban yi aiki na jiki da zai ɓatar da shi ba kaga ai har yanzu fata ne abin ya tsaya a fata kenan a nan Allah ya ce sun yi fatan su ɓatar da ku to amma fa abin bai tsaya a fata kaɗai ba sun yi fata sun faɗi da baka sun tashi sun yi aiki tukuru na su ga sun ɓatar da musulmi jama'a kaga a wata aya kamar da nan gaba kaɗan ayoyi nan gaba kaɗan da za mu karanta Allah ya ce wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi aminu billazi unzila ala allazina amanu wajha an-nahar waqfuru akhirah la'allahum yarji'un kaga banda fatan da suka yi anan sun furta da baka kuma sun yi aiki da gangan jiki sun yi aiki ya za a yi su hallaka musulmi su raba musulmi da addinin musulunci a wata aya Allah madaukakin sarki ya ce wa min ahlil kitabi من إن تأمنه بقنطار بدين بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما كذا ما كرتي لنا يهودا أو تآية تنقى بدي هارو دزام زوم كرنتا الله يتي وإن منهم كما أقوي دقا تكنسو سو أهل الكتاب يهود ونصارى أقوي أتكنسو وتجمع أردا لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب suna karkatar da abin da aka saukar musu na littafi da harsunansu suna ta harifi suna karkatar da gaskiya suna ɓoye ta litahsabuhu min alkitabi sai su kirkiri ƙarya su gabatar da ita ga mutane don mutane su zaci cewa ai wannan alkur'ani ne wato wannan littafi ne da Allah ya saukar wa ma huwa min alkitabi wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna ala allahi alkadhiba wa hum ya'lamun kaga waɗannan ayoyi sun bayyana mana cewa ashe kokari fatan da yahudu suka yi da nasara ina ma dai musulmi su bata ina ma dai su batar da musulmi to bai takaitu a fata kadai ba a sun yi kokari sun yi aiki ya za a yi su ga sun batar da musulmi tun a zamanin annabi jama'a Allah ya saukar da waɗannan ayoyi ya ba mu labari kuma a wata aya kamar da mun karanta ta a suratul baqara Allah ya ce da musulmi ku sani da kyau waɗannan kafirai yahudu da nasara wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba suna yaƙar ku sun yaƙi musulmin farko to kuma haka za su yaƙi musulmin ƙarke ba za su daina yaƙar ku ba har sai sun ga kun yi ridda kun bar addinin ku na musulunci kun zama irinsu yadda suka kafirce kuma kun kafirce waddu law takfuruna kama kafaru so suke yadda suka kafirce wa Allah kuma ku kafirce wa Allah fatakununa sawa'a sai ku zama matsayin ku da su ɗaya kuke da haka a ranar alkiyama sai ya zama guri ɗaya za ku tafi ita ce wutar jahannama wannan yana nuna mana baƙar ƙiyayyar da ke tsakanin yahudu da nasara a gefe guda ƙiyayyar da suke wa musulmi shi yasa kai musulmi idan ka riƙi yahudu da nasara a beban koyi wallahi sai sun batar da kai sai sun raba ka da addininka aiki suke tukuru su ga sun saka mutane akan bata da suke a kai yadda kake aiki tukuru kaga ka nemi abincin da zaka ci ka samu rufin asiri su aiki suke da kudadensu da dukiyoyinsu da iliminsu da duk wani abu da suke da shi na su ga sun batar da al'ummar musulmi su dawo suna bin tafarki irin nasu da addini irin nasu da tunani irin nasu da mu'amala da zamantakewa da shiga da magana irin nasu abin da yahudawa da kiristoci suke so kenan jama'a shine aulama su ga sun mamaye musulmi don haka duk inda suka san a nan musulunci yana da tasiri to sai kaga sun shigo da wasu abubuwa da sunan ci gaba da sunan madaniya habara sai su shigo da shi tare da wannan abin sai su saƙo addininsu da aƙidarsu da al'adunsu da abubuwan da suke so kafin ku ankara in ku kunna ce ba za ku bi abin da suka zo da shi ba ai 'ya'yanku suna nan mutane nawa ne iyaye nawa ne dattawa nawa ne suka mutu ba su iya sa ƙananan kaya irin na yahudawa amma a yau ‘ya'yansu suna sawa iyaye nawa ne suka mutu da mutunci da tarbiyya ta addini amma a yau ‘ya'yansu in ka kalle su ba su da bambanci da yahudawa a shiga a tabi'a a wasu abubuwa na rayuwa ba su da bambanci yahudawa jama'a ba za su gushe ba suna yakar musulmi ku ji wadda ta'ifatun min ahalil kitabi wasu daga cikin ahalul kitabi yahudawa da kiristoci sun yi fatan sun so ina ma a ce lau yudillunakum ina ma a ce sun hallaka ku sun batar da ku sun raba ku da addinin musulunci addinin da annabi ya zo muku da shi sun yi fatan haka wa ma yudilluna illa anfusahum amma dai ba wani suke batarwa ba in ji Allah sai kawunan su wa ma yash'uruna tare da haka ba su sani ba ayoyi da yawa a cikin alqur'ani Allah ya ba mu labari cewa kafirai so suke su batar da musulmi Allah ya ce waddu so suke lau takfuruna kama kafaru ina ma dai a ce kun kafirce kamar yadda su din suka kafirce fatakununa sawa'a sai ku wayi gari ku zama daidai wa daida suna kafirai kuma kun wayi gari kun zama kafirai imana hassada suke muku akan imani da musulunci da Allah madaukakin sarki ya aiko muku a wata aya Allah ya ce wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah manufar shi ita ce ya yafe muku ya gafarta muku wa yuridu allazina yattabi'una shahawat amma waɗannan waɗanda suke bibiyar ababe na sha'awa da kyalekyalen rayuwa manufarsu ita ce an tamilu ku karkace wa addininku na musulunci ku kauce wa tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mailan aziman karkacewa ta gaba ɗaya 90 degree ina fata an gane so suke ku karkace gaba ɗaya eh su raba ku da addinin musulunci gaba ɗaya wannan shi ne takhfif na yahudawa wato tsari na yahudawa da suke bi a yau da jiya da shekaran jiya da kuma ba za su gushe ba suna bin wannan tsari suna fito da salo nau'i nau'i don su ga sun yaƙi musulmi don su ga sun raba musulmi da asalinsu na addinin musulunci su raba su da imani a wata aya Allah ya ce walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum fau-fau-fau yahudawa da kiristoci ba za su taɓa yarda da kai ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai musulmi ba yahude ba zai taɓa yarda da kai ba ya yadda ya ɗauki aƙidarka ya yadda ya ɗauki addininka ya ɗauki ɗabi'arka ya ɗauki al'adarka ba yahude ba zai taɓa yarda da kai ba in ma ka ga ya yarda da kai ya zo an sa mishi rigar ku an sa mishi asake an sa mishi hula ƙarya ne yaudara ne so yake ku saki jiki da shi ya kwashi wasu daga cikin ku ya mai da shi nashi ya mai da su nashi lan tarda ankal yahud yahuda ba za su taɓa yarda da kai ba walan nasara ba za su taɓa yarda da kai ba kiristoci hatta tattabi a millatahum har sai ka bi su akan addininsu sai ka bi su akan addininsu wannan labari ne Allah yake ba mu jama'a wannan yana nuna mana ashe da yahude da kirista suna da tsauran ra'ayi akan addininsu kai musulmi ne yasa ba za ka yi riko da addininka haka ba ko fiye da haka wata aya Allah ya ce wadda kafirun min ahlil kitabi wasu daga cikin ahlul kitabi sun yi fatan sun so ina ma dai lauya ruddunakum ina ma dai su mayar da ku kafirai eh lauya ruddunakum kuffaran ina ma dai su mai da ku kafirai min ba'di imanikum bayan da kuna da imani kun fahimta ma'ana lauya ruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan ai lauya ruddunakum kuffaran min ba'di imanikum ga imani sai su mayar da ku kafirai me yasa suke fatan su mai da ku kafirai su raba ku da imani shine hasadan min indi anfusihim saboda hasada da su suke muku ku musulmi dan ne kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama su ne muku hasada wannan bin annabi da kuke da bin musulunci da kuke hasada yahudawa suke muku shine hasadin min indi anfusihim hasada ce da ke cikin ransu sun so da ku da su ku zama iri ɗaya wa dole takfuruna kama kafaru fa takununa sawa'a dan haka wannan ayar jama'a wallahi kira ne da ya wajaba a yi wa kowane musulmi jama'a ya tsaya akan asalin shi na addini a yau yahudawa sun baza komarsu na kamo mutane ya zuwa ga addininsu su kafirce wa Allah su raba su da asalinsu na addini koma iri-iri wacce ka sani da wacce baka sani ba suna amfani da duk abin da baka tunani duk abin da baka tsammani yahudawa suna amfani da shi kuma wannan kira ne musamman ga makarantu na addini da cibiyoyi na ilimi na addini su tashi su wayar da kan musulmi game da makirce-makirce na yahudawa game da yadda suke suna farauto musulmi ya zuwa ga aƙidarsu ko kuma su bar musulmi da sunan shi na musulunci amma sai su bar shi da aƙida bakar aƙida irin ta yahudawa da maguzanci sunan shi abdullahi sunan shi muhammad sunan shi kaza amma sai kaga zunzurutun ba yahude ne lallai akwai aiki akan malamai da cibiyoyi na ilimi da masu karantarwa su tashi su wayarwa da musulmi kai su wayarwa da al'umma kai game da makirce-makircen yahudawa wannan aiki ne da yake na wajibi akan malamai eh ina fata an gane shi yasa babban malamin mu a sheikh albani akwai wata lacca da ya da dadewa kusan shekara goma sha wani abu a nan bakin dogo kaji taken laccar ita ce wala ya zaluna yuqatilunakum ka je ka saurari wannan lacca da aka yi shekara goma sha wani abu za ka ji idan ka ɗauko ta har yanzu sai ka ga an yi maka hasashen wasu makirce-makirce na yahudawa sai aka faɗakar da kai tun a wannan lokacin na daga cikin wannan aiki da malam albani ya mutu yana yi jama'a gab da ƙarshen rayuwar shi fada da wa'azi da ya yi a kan foliyo da masu foliyo don duk yana daga cikin makirce-makircen yahudawa ina fata da ma mun fahimta don haka musulmi ku tashi kanku ya waye musulmi ku fahimci makirce-makircen da yahudawa suke shirya muku da sunan abubuwa na alheri da suke kawo muku yanzu foliyo ɗin nan gani suke ai alheri suka kawo wa musulmi wawaye daga cikin musulmi kuma gani suke ai alheri ne ai polio na ai alheri ne sai aka bata wani mugun suna aka yaudari wasu gidadawan malamai suka ci gaba da yada manufar yahudawa ba su sani ba polio ce kashe mutane take amma sai aka ce mata wai immunization wai immunization wai rigakafi wawayen malamai kuma suka tashi suna cewa ai rigakafin nan musulunci bai hana ba ai an ce ai rigakafi ai an ce kaza an ce kaza polio ce rigakafi ga masana ƙwararru a fagen sun zo sun yi bayani sun yi jawabin abin da ke ciki kai ba risala ka iya ba lirani ka dai ka iya ina fata mun fahimta malam albani kulura jama'a ba fa shi ya zo ya gabatar da lacca akan polio ba ba shi bane moderator ne kawai ya gayyato masana ne a fagagen ga masani a fagen harka ta har hada magunguna farfesa ne ma karkenta mana wato shi a fagen nashi to ya kai karshe sannan kuma ga wani masani game da abin da ya shafi shari'a shin a shari'ance a doka ta najeriya dole ne a tirsasa maka kai a yi ma 'ya'yanka polio? wannan ya bayanin matsayin ita polio ɗin content ɗinta menene ke cikinta shi kuma wannan ya bayani game da wai dole ne ma in baka so a yi ma 'ya'yanka ba dole a tirsasa ka suka zo suka yi bayani ya muƙabalanci kowa aka jefa ma kowa ƙalubale ƙalubale a buɗe tun daga na kusa har na nesa tun daga na cikin ƙasa najeriya har na ƙasashen waje aka jefa wa kowa kalubale shiru kake ji shiru kake ji wancan wancan WHO din can World Health Organization ba sun ce za su zo ba jama'a sun zo ba su zo ba ba su zo ba malam albani kafin ya rasu ya ce wannan wanda aka nada ministan polio ka ji sharri wai polio ma na da minista kai ka gane akwai makirci polio ma na da minista wane ne wane ne wannan dan maiduguri haka wane shi ta ta sanadi wasu suka zo cewa to ai an yadda za a zo za a zauna da albani amma za a yi wani dan close door meeting ne haka wani dan meeting ne haka za a saki labule za a dan yi sakaya kala albani ya ce wallahi ko sayidina abubakarin zai dawo duniya sai dai a zauna a gaban mutane ala masma'in wa mar'an minan nasi kowa ya ji ya gani a aje kamera ta ɗauka don kada a faɗi wani abu ka koma ka ce ba haka aka faɗa ba kaza aka faɗi ba wanda ya zo a nan aka yi jama'a sai dai a ja gefe a ce waɗannan sun cika tsatsauran ra'ayi waɗannan sun cika kaza waɗannan sun cika kaza sai a yi ta surutu a zo a ansa kalubalen mana jama'a an kasa ansa kalubalen ne aka kashe albani kalubalantar ku aka yi aka ce ku zo ku kare polio da kuke narka mata kuɗi sai suka kasa karewa to don me za su kashe shi kuma an kalubalance ku kun kasa ba da amsa me zafi me na kisa ai bayani ne na ilimi kuma wannan makarantar da ta wani ne jama'a da tuni an fara wa'azin polio fa ya kamata ku sani kuma wannan na daga cikin manufar da ta sa mala albani ya kafa da'awar shi ya gina ta ba da sisin kowa ba ba ko kwaban kowa saboda rana irin ta yau in gaskiya ta yi a tsage ta ko za ka rika suma kana farfadowa sai an faɗa maka gaskiya amma me yasa aka haɗa kai da sarakunan mu me yasa aka haɗa kai da wasu daga cikin malaman mu aka yi amfani da wasu daga cikin marasa kishin mu ana amfani da su a ba wani dubu goma wani wani wani ana kwankwaɗa ma 'ya'yan musulmi cuta jama'a malam albani da yanzu ba shi a raye in kun isa ku ɗauko wannan kasar ɗin da ya jefa muku ƙalubale ku ba kasar ɗin ansa ku ƙalubalanci kasar ɗin mana sai yanzu ne bayan ya rasu wannan ya fito wannan ya fito wani ma fa har ce min yayi yake faɗa min wai wani ya wani dagaci ya mishi barazana kai za mu sa a daure ka yace kai ma sai na sa a daure ka ce ni din yace kware da gaske kai din banza mana wai barazana za a yi mishi dan ya ce bai yadda ai ma ƴaƴan shi polio ba qur'ani ne sauka da ai polio jama'a kuma wai mutane ma polio suke so ko abinci suke so jama'a a kawo buhunan shinkafa da tan tebur tan tebur a ce jama'a sai kun karba mana a tirsasa mana mu ci shinkafa mana jama'a da taliya buwa dangote to amma sai a kawo wani mugun abu jama'a kai ka ga ka za ka fahimci akwai wata muguwar manufa a ƙarƙashin wannan me yasa polio polio polio kuma ka je kudancin kasar nan yadda ake zafafa polio a arewacin kasar nan inda musulmi suka fi yawa haka ake zafafawa a kudancin kasar nan jama'a me yasa ne sarakunan mu ba za su yi nazari su tunani ba ko kuwa suna sane sun san abin da ke ciki amma saboda wani kashin miya da ake ba su sun yadda su sayar da yancin mutanensu saboda wani abu da za su samu na duniya don haka musulmi waɗannan wannan faɗe ne daga cikin makirce-makirce da yawa da aka nufaci musulmi da shi jama'a wannan ɗaya ne yanzu wannan doka ta yara da doka ta mata duk wannan na daga cikin hanyar faɗa da musulunci yana daga cikin hanyar faɗa da musulmi jama'a baka isa ka horar da ɗanka ba baka isa kai kaza ba baka isa kai kaza ba ɗanka zai iya kiran 'yan sanda su zo su kama kai maka ka a kotu ku yi shari'a ka takura mushi baka isa ka ƙara aure ba sai matarka ta gida ta yadda kuma ita ma za ta iya sakin ka kamar yadda za ka iya sakinta wannan duka waɗannan abubuwan jama'a sun dace da tukuna ma al'adar mu mu musulmi balle addinin mu ba su dace da mu ba jama'a idan kun kai su can kudancin ƙasar nan marasa addini da tarbiyya dama can ɗiɗɗiɗɗe ne zulumatun ne ba'adu hafo ka ba'adu amma mu muna da addinin mu jama'a da tarbiyyar mu muna da mu'amala tun kafin ba yahude tun kafin bature ya shigo wannan arewacin najeriya dama mu a shirye muke jama'a muna da tsarin mu na shugabanci muna da ilimin mu muna da wayewa duk muna da ita don menene za ku daidaita mu akan dokoki ku daidaita mu da waɗanda gaba ɗaya ba su ma san kansu ba ba su da shugabanci ba su da jagoranci baƙaƙen maguzawa ne ba su da fasaha ta su sanya kaya su sanya a jikinsu don me za ku daidaita mu akan doka ɗaya wannan na daga cikin zaluncin da aka yi wa musulmi 'yan arewacin najeriya jama'a yanzu doka ɗaya ta ƙasa ita take aiki akan musulmi da wanda ba musulmi ba bayan addinin musulunci ya rabe ɗari bisa ɗari tsakanin wanda yake musulmi ne da wanda yake ba musulmi ba don haka wannan makirci ne na yahudawa jama'a kuma allah ne ya faɗa mana kuma har yanzu jama'a wallahi kada mu ba da aminci kashi biyar cikin ɗari ga yahudawa Allah ce wala ya zalu na yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u dan haka iyaye da kuke tura ƴaƴanku kasashen waje suna zuwa koyo ilimi ku yi taka tsantsan game da tunani da aƙidar da za su dawo muku da ita ku yi taka tsantsan sannan ku yi taka tsantsan da mu'amala da waɗannan yahudawa ku lura da asalinku na addini duk abin da za su kawo muku da sunan ci gaba da sunan wayewa da sunan kaza da sunan kaza ku lura da wannan abin ya dace da addininku ko bai dace da addininku ba yanzu tambaya ce wani ya gabatar yana tambaya game da ina hukuncin head transplanting head transplanting ma'ana dashen kai da ake yi ba ana dashen koda ba wani bai da koda shi ta lalace sai a cire a ɗauko wata a dasa mishi to head transplanting aka tambayi masana masana suka ce zai yiwu duk da ba a taɓa yi akan ɗan adam ba amma an gwada akan kare kuma an fara ne tun 1950s aka gwada akan kare ya kai labari to amma akan ɗan adam ba a taɓa gwadawa ba sai dai wani bature ɗan ƙasar rasha ya ce shi yana ganin zai gwada har ya sa date ya sa kwanan wata disamba 2017 ya sa date ya sa rana tambaya anan ita ce ina hukuncin head transplanting dashen kai a musulunci idan a likitance zai yiwu akwai possibility yiwuwar haka misali to a addinance ina hukuncin dashen kai ko mun gane da kyau jama'a matsalar ɗaya take da matsala ta clonic istinsah malamai fiye da shekara ashirin suka rubuce-rubuce akai suka bayyana matsayin musulunci akai matsalar ɗaya take game da wane ya kore cikin wance matar shi ya ce cikin ba na shi ba ne shin a tsayawa hukuncin musulunci na a yi li'ani ko kuwa a tafi asibiti a je a gwada DNA ɗin shi a gwada DNA ɗinta don a gano cikin nashi ne ko ba nashi ba ta gwada ai duka wasu ababe ne waɗanda zaka ce na ci gaba ne da suka zo a waɗannan zamunna musamman karni na goma sha wato asalin biyar zaka ga ababe ne na ci gaba amma menene matsayin waɗannan a musulunci dole ne kai musulmi sai ka yi taƙayyudi da wannan Allah maɗaukakin sarki ka kiyaye waɗannan abubuwa kamar yadda malamai suke cewa a bari tukuna idan sun faru musamman wancan head transplanting din in ya yiwu tukuna to malaman duniya sa yi fatawa a kai ina fata mun fahimta eh su yi fatawa to kan nawaye kan na mai gangan jikin ne ko ko kan na mai wancan jikin ne ina fata mun fahimta yauwa Allah maɗaukakin sarki ka sa mu dace don haka kun ji wannan aya aya ta sittin da tara faɗin Allah da ya ce wadda ta'ifatun min ahlil kitabi wasu daga cikin jama'ar ahlul kitabi yahudu da nasara sun so sun yi fatar ina ma dai lauyu dillunakum su kawar da ku daga kan hanya su batar da ku su raba ku da musulunci wa ma yufilluna illa anfusahum wa ma yash'uruna amma ba kansu suke hallakarwa ba ba wasu suke hallakarwa ba face kansu wama ya shuruna alhalin su ba su sani ba Allah maɗaukakin sarki ka samu dace nan ne ya kamata mu kwana sai Allah ya kai mu gobe sai mu tashi daga aya ta saba'in daidai mu ci gaba da izinin Allah muna fatan Allah maɗaukakin sarki abubuwan da muka faɗi ne dai Allah ka ba mu lada abubuwan da muka yi kuri Allah ka yafe mana Allah ka ji mu ka ji kan iyayenmu ka gafarta wa malumman mu rayayyu daga cikin su Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka shigar da mu aljanna ka nisanta mu daga wuta zan saurara a nan nake cewa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh